نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت اليك اني فانك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها انه النبي صلى الله عليه وسلم فاتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم اعرفك فقال إنما الصبر صبر صبر صبر عند الصد- صدمة صدمة الأولى متفق عليه وفي رواية لمسلم تبكي على سبيل لها بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه حديثي دقى أنس دم مالك يردل الله تقال تبتا أقريشي Anas ɗan Malik khadimin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Marran nabiyyu sallallahu Alaihi wa alihi wasallama bimra'atin ta biki inda ƙabarin, ma'aiki sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya huce ta wajen wata mata a birnin Madina. Ta biki inda ƙabarin tana sheƙa kuka a wajen wani ƙabari. ta tsugunna wajen wani kabari tana ta sheƙa kuka. Faƙala la hattaƙillaha wasu biri, sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce da ita baiwar Allah, ki ji tsoron Allah, ki kiyaye dokoki na Allah ki daina wannan kuka naki. Wasu biri ki ɗoki haƙuri a kan wannan musiba da Allah ta'ala ya ɗora miki.
نعم ta rashin wannan ɗa naki ko wannan ɗan uwa naki ko wannan mahaifi naki نعم faqalat ilayka anni fa innaka lam tusabbi musibati faqalat sai wannan baiwar Allah ta ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ilayka anni tace tafi ka bani guri نعم
fa innaka lam tusabbi musibati haƙiƙa kai ba afka maka ba da abin da aka afka min da shi na musiba shi yasa kace in ji tsoron Allah in ɗauki haƙuri da a ce kai ne aka afka da wannan musibar da aka afka min kai ma da ba za ka daina kuka ba kai ma da ka yi ta kuka walam ta'rifuhu alhali bata san wanda ya mata wannan maganar ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya gaya mata wannan magana bata san shi ne ba shi yasa ta bashi wannan amsa ɗin baiwar Allah ce musulma sahabiya ta ma'aiki alaihi salatu wassalam نعم
to amma saboda zahin ciwo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo zai huce ta kabarinta ya ga tana ta sheƙa kuka ya ce mata baiwar Allah ba kuka ake ba ɗaukan haƙuri ake a mai da dangane a mai da komai zuwa ga Allah Allah shi ne mai akwai shi ne mai badawa kuma komai nashi ne don ya amshe kayan sha ɗauki haƙuri faɗila laha innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai aka ce mata ai wannan wanda ya gaya miki maganar nan wanda ɗazu muka ga kun ɗan yi cece ku ce da shi ya faɗa kika faɗi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne kai tsaye ta hartsina kuma sai ya zamanto ma ciwon da take ji na rashin wannan natan ya zamanto ya tafi saboda ta taɓa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta yi sa'insa da annabin Allah نعم shi kenan ta ɗauri ta sa takalmanta fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan ta tafi gidan ma'aiki alaihi salatu wassalamu zuwa za a baiwa ma'aiki haƙuri falamta ji da inda hubawabin da ta je gidan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba ta samu ba 40 cat نعم a ƙofar ma'aiki alaihi salatu wassalam bata samu ba 'yan gadi a ƙofar gidan shi wato wannan hadith yana koyar da mu abubuwa da yawa wanda a ciki za mu gane tawadu'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na waɗansu lokuta shi kaɗai yake tafiya ba irin yanda shugabanni ba da sarakuna da manyan muta- da manyan mutane suke yi na in za su yi tafiya za su samu ɗan rakiya za su samu abokin tafiya ma'aiki alaihi salatu wassalam yana tafiya shi kaɗai ne ya gaya mata haka shi yasa bai ma zo a cikin zuciyarta cewa wanda ya gaya mata wannan maganar annabi ne ba sannan kuma abu na biyu ƙofar gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam irin ƙofar gidan kowa ce daga cikin sahabbai ba wani wanda yake gadi babu waɗansu masu gadi irin yadda ƙofar gidajen sarakai da ƙofar gidajen shugabanni a wannan zamanin ake yin gadi shiken da ta zo gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam falam tajid indahu bawwabin bata samu ba masu tsaron kofa sune yan gadi a wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam shikenan da ta taro ma'aiki fa qalat lam a'rifka tace ya rasulullahi hakuri za a yi maganan nan da na faɗa ɗazu ta rashin ladabi wallahi ban san kai ne ba wallahi ma araftuk tace wallahi ban gane kai ne ba ban san kai ne na gaya maka haka ba ai haƙuri faƙala innama sabaru inda sadamatil ula ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce innama sabaru sani dai kaɗai haƙuri wanda ake yin yabo a kan shi wanda Allah yake ba da lada da yawa a kan shi yana tabbata ne inda sadamatil ula lokacin tunkuɗowar musiba ta farko to a lokacin idan mutum ya ɗauki haƙuri to a lokacin ne zai samu lada lokacin da ke gaya mu wannan magana ma a lokacin na ɗauki haƙuri ban ma jajanta ba ban ma sa ta a cikin zuciya ba lokacin kina faɗi na yi watsi da maganar an gane ku wato idan musiba ta samu mutum in ya zamanto a karo na farko da ya ga musibar ta same shi ga baki ɗaya ya tada hankalin shi ya yi ta faɗin maganganu sai daga ba kuma aka samu waɗansu suka suka lashe shi haƙuri za ka yi Allah ya ɗora maka ya haƙuri sai ta na iya ba sai haƙurin ba to wannan ba zai samu lada cikakke ba lokacin da aka ce musiba ta samu mutum ta rashi ce barawo ne ya mishi sata wani abu ne nashi ya rasa to ya ɗauki haƙuri ya mai da dangane zuwa ga Allah to a lokacin ne Allah subhanahu wata'ala yake ba shi ladan musiba amma in sai bayan ya yi ta shirme waɗansu ka zo su daga cikin a ce akwai babban abokin shi shi yake iya tattausa shi ya shigo ya same shi ya lallashe shi da ƙyat ya yi jina-jina a gida to a wani lokacin da zai samu lada amma dai ba mai yawa ba zai samu lada amma ba cikakke ba na'am muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin li muslimin a cikin wata ruwaya ta al'imam muslim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo hucewa bimra'atin tabki ala sabiyin laha ya zo hucewa ta wajen wata mata tana kuka akan yaranta wanda ya rasu tana kuka a kabarin yaranta wanda ya rasu har an mabinne shi na'am
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا إذا قبضت سفيه سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة إلا الجنة رواه البخاري
وعن أبي هريرة رضي الله عنه hadisi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ƙal haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ƙulullahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin hadisi ƙudisi Ubangiji ta'ala ya ce, Mali abdil mu'mini indi jaza'un, bawa na mumini, Mali abdil mu'mini indi jaza'un, bawa na mumini baya da wani sakamako a wajena, ma'ana abdi al-mu'min, bawa na mumini, malahu jaza'un indi. ba ya da wani sakamako a wajena idza qabadtu safiyahu min ahli duniya idan na amshi ran tacaccen shi idan na amshi ran masoyin shi wanda suke fasa aya ɗaya da shi wanda ya zamanto tasu ta zo ɗaya da shi idan na amshi ran wannan masoyin nashi daga cikin mutanen duniya sun mahtasabahu sannan kuma ya nemi ladan rabuwa da wannan masoyin nashi to baya da wani sakamako a wajena illal janna face dai gidan aljanna wato wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya amshi ran wani babban masoyin shi babban aminin shi babban wanda yake kauna a cikin mutanen duniya Allah ya amshi ransa kuma ya ɗauki haƙurin rabuwa da shi sakamakon shi kawai gidan aljanna ce yana da kwai gidan aljanna da Allah ya tanada mishi saboda wannan musibar da ya ɗora mishi idan ya zamanto mutum suna tare da mahaifin shi yanda ɗa yake son mahaifi yanda mahaifi yake son ɗa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wato mahaifi shi zai shi zai bar ɗan shi a duniya mahaifin ya rasu ya bar ɗan to wannan musiba ce wanda take mai girma mahaifi kuna tare da shi ya faɗi a ce yau babu shi to wannan girman musibar wannan da ta afku a kanka ka ɗauki haƙuri ka nemi ladan rabuwa da mahaifinka da kai a wajen ubangiji to sakamakonka shine gidan aljanna ba wani babban wani ba wani sakamako da za a gaya maka sai gidan aljanna ko kuma mutum suna zaune da matar shi lafiya kalau hankali kwance zai fito titi a bata mishi rai amma yana shiga gida minti goma minti sha biyar ya manta da wannan laifin da aka mishi a titi gabaki ɗaya bata mai rannan da aka yi a titi ta mai maganin shi za ta gaigaya mai kalmomi masu daɗi maganganu masu kyau za su dinga fitowa daga bakinta su dinga wato jan hankalin shi su dinga kwantar mai da hankali sannan kuma ga ayyuka masu kyawo da zai shiga gida ya gani tana karatun alkur'ani ta bai wa ɗiyansa tarbiyya mai kyau ta yi kaza ta yi kaza wanda abubuwa ne wanda za su iya mantar da shi da waɗannan rikici din shikenan Allah ta'ala ya amshi ranta kaga wannan musiba ce mai girma to idan ya ɗauki haƙuri ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi satifike ɗin aljanna hakanan mutumin da ya zamanto mahaifiyar shi da ranta suna tare da ita komai nashi wuya daɗi ta fi kowa jin daɗi in ya shiga cikin wuya ta fi kowa kwana da darura da kwana cikin yanayin da ba daɗi ya zamanto an waye gari kuma Allah ta'ala ya amshe mai mahaifiyar shi to ya ɗauki haƙuri wannan shi ma sakamakon shi aljanna hakanan aminin shi abokin arzikin shi wanda in dai an gan shi an ce ina wani ana ganin shi an tuna wani ba shi da wani wanda suke yawo tare da shi ba shi da wani wanda suke zama tare da shi kawai in aka ga wani an ga wani Allah ta'ala ya amshe ɗaya daga ciki to shi ma idan ya ɗauki haƙurin wannan girman musiba da Allah ya ɗora mishi sakamakon shi ita ce aljanna ta makamantansu wani hadisi al-Imam bukhari ya rawaito shi na'am وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فيجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من أبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد, أجر الشهيد رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها hadisi daga nana Aisha yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta. Nana Aisha radiyallahu anha annaha sa'alat Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ani ta'un. Haƙiƙa nana Aisha ta tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam dangane da lamarin alloba. A ta'un alloba. irin kaman kwalara da ta huce irin su korona da makamantansu waɗannan su ne abba'un tuna na aisha radiyallahu anha ta tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu game da sha'aninta ita alloba shin wanda ya rasu ta dalilin alloba akwai wata daraja akwai wata fadala da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فأخبرها sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bai wa nana aisha radiyallahu ta'ala anha labari annahu haƙiƙa ita alloba kana azaban ya ba'athuhullahu wato ta kasance azaba ce wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake aiko da ita alaman ya sha'u akan wanda ya so daga cikin bayin shi Allah ta'ala yana aiko da wannan alloba akan wanda ya so daga cikin bayin shi mutanen kirki ko kuma lalatattu. Faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan alloba ta zamanto rahama ce ga bayin shi mumini. Allah ta'ala sai ya sanya dukkan waɗanda za ta amshi ransu daga cikin muminai, to wannan alloba rahama ce a gare su. ba azaba ba ce irin za a ga cewa an yi rashin lafiya rashin lafiya wanda take gama gari duk wanda ya zamanto bai kamu da ita ba to kawai illa man rahima rabbuka a ce ana allura ta kaza ta kariya daga kaza saboda abin ya fantsamo gari to in ya zamanto wannan Allah subhanahu wata'ala ya afkar da wannan musiba a ƙasashe na musulmai to duk wanda Allah ta'ala ya kaddara wannan musiba ita ce dalilin barin shi duniya to wannan rahama ce a gare shi manzon Allah ya ce wa nana Aisha falaisa min abdin babu wani bawa daga cikin bayin Allah ya qa'u fi da'un da zai afku a cikin alloba wanda ma'ana ya qa'u da'un fi baladihi wanda alloba za ta afku a garinsu fayamkutsu fi baladihi sabiran ya zauna a cikin garin nasu ya zauna a garin nasu sabiran halin kasancewar shi yana mai ɗokan haƙuri kan wannan alloba da ta sabka a garinsu muhtasiban kuma yana mai neman lada a wajen Allah na killace su da aka yi a gidaje kal kowa ya hoto babu haɗuwa babu mu'amala ta kai kawo ya alamu annahu la yusibuhu illa ma katabahu Allahu lahu kuma yana da cikakkiyar masaniyar cewa babu wani abin da zai same shi kyakkyawa ko maras kyawu face dai abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuta mai zai same shi to illa kana lahu mithlu ajri shahid face sai ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya bashi lada kwatamkacin ladan shahidi kwatamkacin ladan wato wanda ya rasu a cikin wannan alloba ɗin wannan ba sai ya mutu ba ko da ba alloba ba ta kashe shi matuƙar ya siffantu da waɗannan siffofin guda biyu ya ɗauki haƙuri kan abin da ya afku a garin nasu mai ce ba to mu ina ga gudun hijira za mu sannan kuma na biyu ya nemi lada a wajen Allah bai yi shiru bai ce ba kawai mu dai kawai abin da ya mana harkakai ne bayan da muka iya ne ya nemi lada a wajen Allah to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi lada kwatamkacin ladan shahidi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi na'am وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبته فصبر عوضته منها منهما منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري نعم وعن أنس رضي الله عنه hadisi daga Anas ɗan Malik yardala Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Anas ɗan Malik ya ce, Na ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama yana cewa, Inna Allah azza wa jalla ƙal, haƙiƙa Ubangiji azza ya buwaya wa jalla ya girmama. Ubangiji ya ce, Izabtalaitu abdi bi habibataihi Ubangiji ya ce, Idan dai na jarrabu bawana, bi habibataihi ta hanyar rasa, rasa mai idanuwansa guda biyu, masoyan shi guda biyu. Fasabara, kuma ya ɗoki haƙuri a kan wannan rashin nasu da ya yi. Awwadutuhu minhum aljanna Allah ya ce zan musanya mai da gidan aljanna ta dalilin wannan abubuwan nashi guda biyu masoyin shi da na amshe guda biyu yuridu ainihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce yana nufin wato idan ubangiji ta'ala ya amshe idanuwan bawan shi guda biyu a nan duniya wato duk wanda Allah ta'ala ya makaftar da shi kafin ya bar duniya kuma ya ɗauki haƙuri a kan wannan makafcewar da ya yake bauta wa Allah ba a jin waɗansu kalmomi na kashin haƙuri suna fitowa daga bakin shi a kullum abin da suke fitowa daga bakin shi godiya ce ga Allah da kuma azkaru da karatun alkur'ani da sauransu to Allah subhanahu wa ta'ala zai musanya mai da gidan aljanna an gane ku saboda idanuwa guda biyu babbar ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala yi wa bayin shi to duk wanda Allah ya kwace mai ni'imar idanuwa to shi ma akwai wata kuma babbar ni'imar da zai mishi in dai ya ɗauki haƙuri to sai gobe kiyama zai gane zai gane cewa lalle waɗanda ba su da ido waɗanda suke da ido sun yi babbar asara ta aljanna an gane ko su kuma wanda Allah ta'ala ya arzuta su da idanuwa sai ya zamanto su yi ƙoƙari mu yi ƙoƙari tukuru mu ci moriyar idanuwan namu mu dinga aikata abubuwan da waɗanda ba su da idanuwa wato Allah subhanahu wa ta'ala ba zai iya Allah ta'ala ba zai ba su damar su iya wato aikata waɗannan abubuwan ba an gane ku Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu ci ribar idanuwan wani hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi na'am wa ana aba ibn abi rabah قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك ألا أريك أريك امرأة أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت, أتت النبي صلى الله نبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع إني أسرع وإني أتش أتكشف فادعوا الله تعالى لي قال إن شئت صبرت إن شئت إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى دعوت الله تعالى نعم دعوت الله تعالى أن يؤافيك أن يؤافيك فقالت أصبروا أصبر أصبر فقالت إني أتكشف دعوت الله فادعوا الله فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها متفق عليه وعن عطاء بن أبي رباح حديثي دقى عطاء أبي رباح الله تعالى يجكن صدر رحمه Aba ibn Abi Rabah yace qala libnu Abbas radiyallahu anhuma yace malamin mu Abdullahi dan Abbas wata rana muna zaune yace da ni alauli alauri kamra'atan min ahli aljanna yace aba'u shin kana so in nuna maka mace wanda take il aljanna ce ko shakka babu akan lamarin cewa ita il aljanna ce fa qultu bala sai na ce wa abdullahi ɗan abbas na ce ƙwarai kwa malam abdullahi a nuna mini mace yal aljanna wanda ko shakka babu yal aljanna ce ƙwala hazihi mar'atu sauda'u ya ce waccan matar baƙana na su'airatu yal aljanna ce an gane ku ya ce hazihi mar'atu sauda wato waccan matar baƙa wannan matar baƙa da kake ganinta na nasu ayratu ce ko to ita ce yar aljanna ce yau abdullahi dan abbas ya gaya wa malam abda'u magana wanda shi kuma mutum in dai ba mutuwa yayi ba yana aikata ayyuka na gargaru shi ma ba za ka yanke ba akan cewa shi dan aljanna ne za ka ce dai muna da wato muna ƙaunar Allah ta'ala ya sa shi daga cikin 'yan aljanna nuhsinu bihi dhanna muna kyautata zancen cewa shi dan aljanna ne amma baka da tabbas an gane ko ya ce da shi a tatin nabiya sallallahu alaihi wasallam a ce wannan baiwar Allah na nasu airatu ta zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana faƙalat ya rasulallahi inni usra'u ta ce ya ma'aikin Allah haƙiƙa ni ina yin falfaɗiya wa inni atakashafu sannan kuma idan na- ina farfadiyan nan ina yin tsirara ina yin tsirara tufafin da yake jikina idan ina haharbawa yana kuncewa sai in yi tsirara duniya ta ganna tsiraitacciya abin da ya kawo ni gurinka fad'ullah ta'ala li ka roƙa min Allah Allah ya bani lafiya in daina yin wannan falfadiya saboda kada in dinga yin tsiraici tsiraici na yana bayyana a idanuwan mutane qala in shi'iti sabarti walakil janna ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da ita na nasu aira idan har kina so ki ɗauki haƙuri kan wannan musiba da Allah ya ɗora miki ta wannan falfaɗiya da kike yi ki ɗauki haƙuri a kanta walakil janna kina da kwai gidan aljanna kina da tukwici na gidan aljanna akan haƙurin da kika yi akan wannan musiba da Allah ya ɗora miki wa in shi'iti da autullaha ta'ala an yu'afiyaki idan kuma kina so in daga hannu in gaya wa Allah Allah ya baki lafiya ki daina yin wannan falfadiya din ya ba ta zabi idan kina so ki ɗauki hakuri ki ci gaba da wannan falfadiyar taki lokacin da kika saba yi ki kayan ki amma ke kuma kina da kai gidan aljanna in kuma kina so in daga hannu Allah ta'ala in gaya mishi ya baki lafiya ki daina yin farfadiyar amma kuma sai ki dage da aiki tukuru don ki samu aljanna faqalat asbiru tace ya rasulullah na ya haƙuri in ci gaba da yin farfadiya ta mazala ce ina da aljanna kuma in yi wasa ita ce ake ce da ita wannan fursa zahabiyya wato ta samu damar a ce mata yar aljanna kuma ta yi wasa tace ina ba rayuwar ta duniya zan haƙura in dinga yin farfadiya ta wa qalat inni atakashafu tace to ya rasulullahi babban abin da yake damuna tsiraicin nan da nake tsiraicin nan da nake yi fad'ullah Allah atakashafa ka roƙa min Allah idan hal falfadiyar ta zo mini kada in yi tsiraici kada in yi tsirara manzala ce to shikenan tsiraici ne ba kya so ki ko tace i fad'alaha sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya roƙa mata Allah idan ta faɗin kada ta yi tsiraici kuma shi kenan ta daina yin tsiraicin amma kuma take falfaɗiyarta shi kenan abdullahi ɗan abbas ya ce ta wannan ila aljanna ce saboda ta ce ta ci gaba da matsalar da take ɗauke da ita ta falfaɗiya idan ta koma ga Allah ta samu aljanna kuma haka aka yi to shi yasa abdullahi ɗan abbas duk inda ya ganta yake nuna wa ɗalibansa wanda suka gani da da kuma waɗanda ba su gani ba don su ƙara gani ce wannan baiwar Allah yan aljanna ce akwai waɗanda wato mataye da mazaje wanda aka ba su satifike ɗin aljanna da faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalam irin su irin su sa'ad ibn abi waqas irin su talha ibn ubaidillah irin wato su bilal ibn rabah da makan waɗannan dukkaninsu kowanne akwai hadisi ingatacce a kan shi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ko ya ce ya gan shi a aljanna ya ce ya ga wannan mutumin a aljanna irin bilalu ya ce ya ji ƙaran takalman bilalu a aljanna hadisin abu huraira ya ce bilalu haddithni arja amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu daffana alayka fil janna Na'am.
ya ce ba ni labarin aikin da kake aikatawa don na ji ƙaran takalmanka a aljanna na ji kana biyowa bayana to wanda Allah ya- wato Bilal ya ce da shi to ya Rasulullahi babban abin da na san dai ina yi na alkhairi shine kawai din alwallar da nayi sai nayi sallar nafila raka biyu din alwallar da nayi a dare ne ko da rana ce sallah ta nafila ce raka biyu nake to wannan shine yasa shi ya shiga aljanna Na'am.
sa'ad ibn abi waqas ana yaƙi yaƙin uhudu anan ne mazala ce irmi fidaka abi wa ummi shine wanda mazala ya ce na fan- zan fanshe ka da babana da mahaifiyata Mm, sa'ad ibn abi waqas kenan da talha ibn ubaidillah wanda shi ma a yaƙin uhudu har ma yana alfahari ga ɗalibansa bayan ma'aiki alaihi salatu wasalam ya bar duniya hannun shi wanda aka yanke mishi a yakin Uhud saboda za a doki annabi ya kare yana yi wa mutane alfahari yana wannan hannun nawa ya rabu da ni ne saboda babban matsayi da ya samu na karewa annabi da yi to waɗannan dukkaninsu suna da satifike na aljanna da faɗar ma'aiki alaihi salatu wassalam sai kuma sahabbai dukkaninsu suna da satifike na aljanna saboda Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu na'am wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi na'am
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر انظر نعم كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنباء من صلوات الانبياء من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه نعم قومه فأدموه وهو يم- يمسح يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق عليه wa ana abi abdurrahman hadisi daga baban abdurrahman shine abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi dan mas'ud ya ce ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai ka ce ina kallon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da idanuwan nan na guda biyu yahki nabiyyin min al-anbiya'i wato yana kawo mana yana hakaito mana labarin wani annabi daga cikin annabawa na Allah wato waɗansu daga cikin malamai suka ce annabin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake hakaito wasu abdullahi dan masudu labarinsa shine annabi nuhu alaihi salam yana hakaito musu labarin annabi nuhu alaihi salatu wassalam salawatullahi wa salamuhu alaihim tsire-tsiren Allah da aminci su ƙara tabbata akan annabawan shi darabahu qaumuhu wato mutanen shi wannan annabin sun doki wannan annabi sun daddoke shi fa'admauhu sun ma fitar mai da jini a jikinsa wato sun yi ta bashi kashi sun ta galabaita shi saboda ya kira su zuwa ga Allah ya kiraye su zuwa ga kaɗaita Allah ta'ala da bauta da kuma bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba tare da ya nemi komai a wajensu ba amma saboda ƙi saboda ƙiyayya suka samu suka bashi kashi har suka fitar mai da jini a jikinsa wa huwa yamsahu dama an wajihi alhali shi wannan annabin yana shafewa jini daga fuskar shi ya ƙulu yana faɗar wannan maganar yana cewa Allahumma ghfir li qaumi ya Allah ka gafarta wa mutanena Allah ka gafarta wa mutanena fa innahum la ya'lamuna haƙiƙa su ba su san ba wato matsayin annabi a cikinsu la ya alamuna ba su san ba ƙarshen mutanen da suke dukan annabin Allah la ya alamuna ba su san ƙarshen mutanen da suke saba dokar Allah ba an gane ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi na'am alhamdulillah al-ilmu indahu subhanahu wa ta'ala